العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba wanda ya zo daidai da bakwai ga watan ramadan kaji tafiya ta tafi goman farko an ci karfinta ba bakwai ga watan ramadan lissafin hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka a bar girmamawa zuwa birnin madina a bar haskakawa da hasken manzon allah sallallahu alaihi wasallama yau shekara 1439 kun ga tafiya ta yi nisa nan ma gashi allah maɗaukaki ya tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri asalinsa raddul azhan ila ma'anil qur'an da kuma ƙarin jawabi da aka yi aka ce masa idahul ma'an على رد الأذهان إلى معاني القرآن ودمالا علي الباني يربط شمالا قمي ألا ملككي يجكن سدرهما شما البامي ألا ملككي يساكا يامسا دساك مكو مفي كاو to in ba a manta ba muna karatu ne cikin suratun nuri a darasinmu na ba mun ajiye daidai kan aya ta hamsin da bakwai da haka yau matashiyarmu ita ce aya ta hamsin da takwas hamsin da na wacce ce kenan waƙimun salata ne ba mu ƙara shi can ba kenan shi ne matashiyar to yau za mu tashi kan aya ta hamsin da shida muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muna wannan karatu don neman yardarsa. تؤرم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون نعم الله ملوك كيتي وأقيموا الصلاة كسير دسلة yan uwa sallah fa ba za ta tsayu ba sai lokacin da muka je makaranta muka ɗauko lahallari lariya mata ta sallah liman haka ne ko sai ka yi ahalari sai ka yi su ishimawi har ka je ka ka kare littattafai na furu'a kana kuma ka shiga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga yaya manzon Allah da kansa da Allah ya ce ya sallah har kawai ya je don raɗin kansa a'a mala'ika jibrilu shine malamin annabi in baka da malami nemi malami annabin da kansa yana da malami wa ma yantiqu anil hawa ko in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa wannan shadidul quwa shine mala'ika jibril aminul wahyi alaihi salam shi ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya sauko da wannan wahayi wanda ya haska duniya shi ya koya wa manzon Allah sallah to in ya zan manzon Allah an koyar da shi sallah yaya ni da kai kuma annabin ya koyar da sahabbansa yadda za su yi sallah har sai da ta kai wata rana manzon Allah ya hau kan mumbari ya yi sallah a kan mumbari da ya idar da sallah ce innama salatu haza lita'tammu bi wa lita'lamu salati annabi ce nayi wannan ne fa don ku koyi da ni don ku san kuma irin sallata kenan in kana sallah ba ka yi sallah irin ta annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallama ka je kai kotan kurciya ko kai sallah yar kari ba yawa sai lada ko kai gub ka gara goshinka ka tashi duk kuma waƙi salata bai fita ba in za ka tsaye da sallah sai ka koyi yadda ake tsarki sai ka koyi yadda ake alwala sai ka iya karatun fatiha sai ka koyi karatun sura sai ka iya ruku'i sai ka iya sujuda sai ka iya duk wani arkan rukunai na sallah saboda wannan ya faru gaban manzon Allah wata rana annabi yana masallacinsa a madina sai ga wani balarabe kauye ya shigo yana zuwa da ya ja akala raƙuminsa ya rataye sai ya zo ya yi wata irin sallah irin wadda muke yi yanzu ko mafi yawan mutane ke yi sallah gub gub gub an gama an tashi gilma ko sai da ya kare sallah sai ya zo gun annabi ya ce assalamu alaika ya nabi Allah yi wa annabi sallama annabi sai ya amsa sallama bayan ya amsa sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin kai dai ba kai sallah ba sallar bai bai a gaban annabi kai da kake cewa ai duk mai sallah musulmi ne in ya iya sallar ba in ya yi irin ta annabi ba in ya yi ta daidai ba yana sallah Allah kiyaye mu gashi an yi sallah a gaban annabi sallar ba da dai aka yi ba annabi ya yi hukunci nan take ya ce ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba kai wallahi sai da aka yi sau uku wannan bawan Allah a ziri na uku sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallazi ba'athaka bil haqqi nabiyya ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya a matsayin annabi ma usinu ghayra hadhihi ni ba zan iya wata sallah fiye da wannan ba wadda ta fi ta kyau fa'allimni koya mun kaga ya zub da girman kai da in ka ce baka san abu ba annabi ya ce ka samu rabin ilimin la adari nisful ilmi in ka ce baka sani ba to ka samu rabin ilimi manzon Allah sai ya ce masa idza ataita ila salati idan ka bai yin sallah annabi ya zayyana masa raka'a guda kammalalliya ya ce ya karkada zuciyarsa ya fuskanci alƙibla ya yi kabbarar harama ya yi karatun fatiha ya karanta abin da ya sauƙaƙa tare da shi na ƙur'ani sannan ya yi ruku'i ya ce in kai ruku'u karka yadda ka ɗago har sai ka nutsu a cikin ruku'i idan ka ɗago karka tafi sujada sai ka miƙe a tsaye kyam kowace gaba ta koma matsayarta yau abun mamaki masallatan ahlus sunna za ka ga ana sallah ba cikakken ruku'u ba cikakken sujada hanyar gargajiya ba inda aka fito ake komawa ku dawo ku gyara sallar ku da kyau Allah ya ce wa aqimus salata ku tsayi da sallah wani gaggawa za ka yi a sallah ka tsaya ka yi ta ita ce tsirarka ita ce jarinka ita ce ribarka ita ce abar da annabi ya ce in ta kyautata a lahira an bude aikin ka haka ga sallah ta yi kyau sauran sun yi kyau in ta ɓaci wancan ba za a duba ba duk munana ne sai a ɗora ma kayan ka fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ya kiyaye mu manzon Allah da ya koya masa raka'a guda kyakkyawar raka'a sai ce thumma fa'al zalika fi salatika kulliha yadda na koya ma raka'a ɗayan nan duk sallar ka kayi ta haka kun ga shi ya koyi sallah daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka mata da maza kowa ya ja ɗamara ya je makaranta ya koyi yadda ake sallah in baka iya tsarki ba dai babu alwala in baka iya alwala ba babu sallah wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fawajibun duk abin da wajibi baya cika sai da shi to shi ma ya zama wajibi don haka kun ga anan Allah ya ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah ku yi ta da kushu'i ku yi ta da cika rukunnanta ku yi ta mai kyau shine tsaye da sallah akwai bambanci tsakanin yin sallah da tsayar da sallah wannan yadda muka zana shi ne tsaye da sallah sallah ka kowane bahaushe ko wani kabila zai je ya sallar sa yadda al'adarsa ta nuna masa shi dai ya yarda shi musulmi ne sai ce kuma wa'atu zakata kaji mai wuyar ita wa'atu zakata ko a yi ta gurgurin ma Allah ya sauƙaƙe mai kuɗi shi yake da mulki a kan kuɗinsa yadda ya ga dama zai yi a wanda ya ga dama zai ba da lakarsa ba mai sa masa baki in yana ɗan son ka yawa in ya gaba kamar ba ko kana cikin innama sadaqatu lil fuqara'i dangi takwas din nan ba zai baka ba wallahi to zakkar fa in ba a yi ta don Allah ba babu lada Allah ya ce wa atu zakata ku ba da zakka in kun yi wa'annan abubuwa biyu wa di'ur rasula ku yi wa annabi da'a saboda duk wanda yake son shiga aljanna ya bi annabi in ka je ka bi shehi ba ka ba aljanna in ka yi faira ka san gidanku in ka yi shi'a ka san gidanku in ka zama husha'u akwai wasu masu wake wadda daga wakar begen annabi har aka dawo ana zagin Allah ko kun sai yanzu saboda ƙarshen zamani ya zo waƙar an daina yi ma har ana zagin Allah ana ji Allah kiyaye mu wai kuma wai musulmai ne su ma mun gaya muku arna ne tun da wuri kuka kiyarda to yanzu yaya wanda ya zo ya ce afuwan afuwan din nan kun san arne ne duk yadda za ka yi ba za ka sama mar ko gurin sakabu ba a musulunci kuma ya ce shi ma ɗa ne a gidan ba agola ba shi ko bai koyi agolan ba ma Allah kiyaye mu ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to annabi ba koya mar waka ba bata dace da shi ba abinda Allah ya aiko annabi da shi shine wato alƙur'ani da ambaton Allah in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin wani irin zikiri annabi ya koyar da azkar ka ɗauki littafin imamun nawawi mai suna al'azkaru ka karanta kar ka ɗauka wai irin zikirinka ne na Allah Allah ka sha daga kana bugun kirji a a ba zai yi ba wallahi zikirin da ake nufi in za ka kwanta barci ka yi alwala ka karanta ayatul kursiyu ka karanta ka kwanta a kuibinka na hagu ka karanta addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na dama ko ka kwanta a kuibinka na dama ka karanta addu'ar da manzon Allah yace ka karanta Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaika ila har zuwa karshe alal aqalli kayi addu'ar kwanciya ko mun karancinta in ka ja ayatul kursiyu zaka kwanta annabi ya ce Allah zai aiko mala'ika su kutum da guda yana gadinka wa zai cuce ka ga mala'ika tsaye shekan zai zo gun mala'ika ne to wannan fa shine zikiri in za ka fita a gidanka بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله shine zikiri kar ka dauka kana wani ihu fa zikiri ne in ka je lahira fa duka za ka sha in kai yawo kana husaini waye kai da mata da yara kar ka ce wannan zikiri ne Allah ya shiryar da mu wa adi'ur rasula ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a la'allakum turhamun dan a ba ku ai wato dan ai muku rahama ai rada'ar rahma kaji dan fatan samun rahamar ubangiji fatazilu ankumul fitnatu bil amali salih idan ku tuna da ake ciki kuna so ta ta gushe to za ta gushe ne bil amali salih in kuna aiki nagari min salati menene aiki nagari kamar sallah wa zakati da ba da zakka in bihi ta dima innul qulub domin da ambaton Allah ne bukata suke nutsuwa ala bi zikrillah ta dima innul qulub wa tadhkurullah kuma zuciyarta tuna da ubangijinta wa tattaibu amma nahaha Allahu an wato zuciya ta wa'astu gabarin abin da Allah maɗaukaki ya yi mata hani a kai wa bida'atin rasuli fi makhtalafu fihi kuma ana biyayya ga annabi cikin abin da mutane suka yi saɓani in wannan ya ce addinin musulunci yake yi amma ba zai ba sai ta hanyar shehu tijjani wani ya ce shi ta faira ma zai yi ta fi saƙo yanzu saƙon ganganci wani ya ce sai ta abdulkadiri to duk ku da'a ga annabi annabi dai shi Allah ya aiko ko kowa in aka ce annabi Muhammadu zai ce nasa ne to yaya annabin yayi annabi ya yi hudu ba a hajjatul wada hajjinsa ta ban kwana wanda bai taba wata hajji ba ban da wannan ran da ya tsaya a filin arfa ya hudu ba ya yi wasitti a mazaje su tausaya wa mata domin mata masu taimako ne a gare su kuma halitta ce masu rauni annabi ya ce ku tausaya musu fastausu bin nisa'i khaira annabi ya juya malamai suka ce kamar yadda imaduddin ibn kathir ya faɗa cikin tafsirinsa ya ce annabi ya yi wannan hajjin da sahabbai guda dubu arba'in ya ji tun da wuri ya tsaya a filin arfa sai yana tambayar su wai wannan wani wata muke ciki suka yi shiru sun ɗauka wai annabi zai ambaci watan zulhijja da wani suna sai ce alaisa zulhijja ya ce ba watan zulhijja ba suka ce haka ne ya ce wani gari ne wannan suka ce alaisa balda ya ce ba makka ba ne suka ce haka ne ya tambaye su abubuwa da yawa daga ƙarshe manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli musulmi ya musu wa'azi ya ce to Allah ya haramta jininku da mutuncinku da ainihin wato a wato dukiyarku a junanku kuma kada ku kuskura ku koma bayana ku zan kafirai sashin ku yana yakar sashi yau ku an koma kamar yadda Allah madaukaki ya haramta wannan wata na zulhijja ya haramta wannan gari na makka ya zama harami to da jininku da mutuncinku da dukiyarku haramun ne a tsakaninku manzon Allah ya yi wa'azi mai kyau don haka ‘yan uwa musulmi idan mutum yana son kubuta ya nemi mai annabi ya yi a nan tsirar take babu wata hanyar shiga aljanna fa sai ka bi annabi ko ka yadda kai na annabi ne to in ba kai irin na annabi ba to ba ka tsira don haka mala ya ce mana da bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da musulmi suka yi saɓani za su tsira bizalika ta talasha al-mukhalafatu in aka koma ga maganar annabi duk saɓani sai ya ƙare wal ahwa'u soye-soyen zukata shi ma sai ya ƙare wa tarji'ul ulfatu sai haɗin kai ya dawo wata samihu da yafe wa juna dama ba da za a yi ku zauna wani bai saba wani ba amma ba ce in ka ga ɗan uwanka ya maka ba daidai ba sai ka rike ka ce kai gaba za ku ta yi da shi gaba wahala ne ka yafe masa ka huta ta samu kenan in ka ce za ka yi gaba da shi ka ɗiga wa kanka ɗigon hawan jini daga nan dan manzo Allah ya ce al-huznu nisful harami ɓaci rai shine rabin tsufa in ranka yana ɓaci to da wuri za ka tsufa misali in baka da kokobo kana yawan jin yunwa baka da riga baka da kaza za ka zama daidai sai ka tsufa da wuri sai ka lalace balle ma a ce baka san Allah ba baka karatun alkur'ani lalacewa mutum zai yi to amma in za a bi annabi bi na gaskiya ba wai da san rai ba dan za ka bi annabi sai an saba maka amma sai kai hakuri wanda ya saba maka ya fi mar annabin kansa ya je yaki da aka samu ganima ka san tun rigima an kaga ana yin ta ana fishi kudi ne ya shiga dokta wallahi kudi ne shi yasa da aka je wani yaƙi aka samu ganima manzon Allah sai ya ɗebi kuɗi mai yawa ya bai wa mutanen makka yan madina suka ce to ku gafa annabi zai koma garinsu yana tura kuɗi gida ta ji kuɗi tun sahabbai mana suka yi ta maganganu ana kuskus kuskus akwai ustaz da ya kai sahabin annabi eh duk fitina in kaga wallahi kuɗi ne suka ce ya ɗebi raƙuma da yawa da share da waye ya baiwa almuhajiro da awaki da kuɗi ya zo mana single handed har sadu ɗan mu'abu shine ra'isu ahlul madinati shugaba ne a madina ka karanta ar-rijal hawla rasul sallallahu alaihi wa sallama sadu sai ya zo a matsayinsa na shugaban ansaru ya ce ya manzon Allah mutanen madina fa suna yan maganganu sai ce kai fa kai ma kana tare da su ya ce ina tare da su yi ma'a ya ce to ka kira su ka zo annabi ka yaje wani matsala ai ya ce ka ce kowa ya zo annabi a takaice nake muku wallahi ya ce ku mutanen madina na ji kun ce na yi kaza na yi kaza na gowa 'yan makka yanzu mutanen makka na ba su rago da kofato da raƙumi yana musu kuka ku kun ɗauki annabin allah kun tafi da shi garinku wane ne ya wani suka ce mu ne su sun tafi da saniya ku kun tafi da annabin allah wa ya fi riba a rabon nan saboda kisar doguwa ce don mu gane fitilar dukiya na kawo mana wannan kaga mutum yana tattashi da musulmi dan uwansa haba malam Allah kiyaye ya ce musu to wallahi ko 'yan madina in ba dan an haife ni a makka ba yadda nake kaunar ku da na zama cikin ansaru saboda ai mun yace ko kuna da abin da za ku faɗa ku kare kanku suka yi ta kuka a gurin manzo Allah yace kuna da hujja kunya ta hana ku faɗa ba kwa cewa ƴan makka sun koro ni na fito ku kun karɓe ni kun mun kaza kun mun kaza kun mun kaza yace Allah ya muku albarka manzon Allah ya juya da kayansa suka tafi kowa aka wanke wannan amma mu ba mai irin wannan maganin yanzu ko an je kwamitin sulhu wani ba zai dauki sai ba gi kwamitin ma to duk yadda ka ga rigima lishe da ne duk ka bi diddiginta ka ga dan uwa yana kin dan uwa kudi ne da zai dauko kudi ya bashi ya dinga dariya yana murna ko ya yi kare ya ce ai gaskiya ne oh Allah kiyaye mu to da haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai kawo haɗin kai da kuma yafe wa juna na'am la ta sabanna wanda yasa aka yi haka ne yau din ni ban gane tsarin nasu na Allah madaukake ce la ta sabanna allazina kafaru ko kada ku taɓa tsaton wa'anda suka kafirta la ta saban bil fauqaniya ita ce ta kenan fauqaniya ai ayyuhal mukhatabu ya kai abokin zance da alqur'ani kar kai zato qura bi tataniya la yahsabanna kenan wal fa'ilu ar-rasul fa'ilin la yahsabanna shine manzon Allah la tasabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard kada ku taba tsammanin waɗanda suka kafirta wai za su tsere wa Allah a nan ƙasa bi an yakutuna su kubuce mana ba zai yiwu ba ولا نعذبهم بالذل في الحياة الدنيا ويا ذنب لام موسى عذابا مكسكن تد سوبا على الدنيا بتركهم طاعتنا سبود سن دينا يمنا دا الله يتي بل با هكا با نعذبهم لام موسى عذابا ومأواهم النار مكومسو itace wuta wala bi'sal masir tirda wannan makoma mutum ya koma wuta to ainihin makoma ta yi muni almarji'u hiya وبعد بيان أن الأحكام أن أحكام الله نور في الأرض والسماء bayan an yi bayani cewa hukunce-hukunce na Allah su ne haske a duniya a nan ƙasa da sama wattiba'iha huwal huda bin wannan wato hukunce-hukunce na Allah shine shirya almunji shiryar ma mai tseratarwa wa annal ahwa zulumatu soye-soyen zukata duka wannan duhu ne wattiba'i ha balalun bin son zuciya kwaɓata ne yu'addi ila damma idan musulmi suka waɗe suna bin son rai to duk sai su rushe rada'ar siyaku ila mawdi'i surati yanzu kuma abin da malam zai karanta mana a gaba siyakin karatu jerinsa ya dawo ga abin da asalin sura ke karantarwa min bayani tilkal ahkam na bayanin wa'ancan hukunce-hukunce wal adabi da ladubba al-ijtima'iyya ladubba na zamantakewa faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا حلما منكم ثلاث مرات yaushe من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الغيظة ومن بعد صلاة to العشاء kaji ثلاث عورات لكم na'am ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم tawafu توافون عليكم بعضكم على بعض na'am كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم na'am Allah madaukaki ya kira muminai da sifarsu ta imani ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda na yi imani liyastazinkumul ladina malakat aymanukum bayinku da damacinku ya mallaka in za su zo kanku su nemi izininku in za su shigo muku min al'abidi wal ima ma- bayi waɗanda suke maza da kuma mata su ne ima والذين لم يبلغوا الحلم منكم da ma wa'anda ba su balaga ba daga cikinku wa'anda ba su balaga ba alhulmu shine mafarki wanda ya balaga shine in yi mafarki zai yi zuwan kai ya fidda mani to wa'anda ba su kai ba su ma su nemi izini min al-ahrar wanda ba bayi ba 'ya'ya ne wa urifu wa arafu amran nisa'i amma sun gane al'amarin mace daban namiji daban duk da basu balaga ba in za su shigo gida su nemi izini mutamayyizina bainal aurati wa ghairiha wanda za su bambance tsakanin al'aura da wani al'aura to su su nemi izini su nemi izini kar su shiga kai tsaye salafa marratin ai fi salati auqatin a lokuta uku min qabli salati al-fajr gabanin ai sallar asubahi da daddare kenan tun daga faduwar rana har zuwa hudowar alfijir shine min qabli salati al-fajr idan yaro matashi madaidaici zai shiga gurin da ba gidansu ba ya nemi izini وحين تبعون ثيابكم من الظهيرة da yayin da kuke tuɓe kayanku minan wahirati a lokacin garjin rana tsakiyar rana ta take kasan akan koma gida a tuɓe a huta a sha iska ai waqatu az-zuhri kadhalika lokacin az-zuhr wa min ba'di salati al-isha da kuma bayan sallar isha Allah ya ce salatu auratin lakum wa'annan lokuta uku al'aura ce guda uku gare ku bin rafi ai khabaru mubtada'un muqaddarun ba'dahu mudafun wa qama al mudafun ilayhi maqamahu mudafun ilayhi shi ya tsaya a matsayinsa ai wa hiya awqatu wa qurabin nasbi an karanta da nasba ya zama zarafi kenan ai taqdiruhu awqatan khabar mubtada muqaddarun ba'dahu mudafun na'am wa hiya ilqa'u thiyabi tabadu fiha al-awrat shine lokacin da aka cire tufafi al'aura sai ta bayyana laisa alaikum wala alaihim junahun babu laifi a kanku ai almamalik wasu biyan su bayin nan da yara babu laifi a gare ku babu laifi gare su fi dukule alaikum bi gairi isti'zanin in za su shigo kanku ba tare da sun nemi izininku ba ba da hunna bayan wa'annan lokuta ɗin ai ba da auƙatin falafati hum su wayannan bayi da yara ɗawafuna alaikum masu kekkewayawa ne a kanku suna ɗawafi suna kai kawo a kanku lil hidima don su yi muku hidima ba'dukum ala ba'dun sashin ku bisa sashi haka ne ko wal jumlatu mu'akkadatun lima qabla kazalika kama bayyana buyyina ma zukira kamar yadda aka bayyana abin da aka ambata din nan ayul ahkam kamar yadda aka bayanin hukunce hukuncen nan Allah madaukaki yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yake bayyana muku ayoyinsa wato haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa haka ne ko wallahu alimun Allah masani ne Allah masani ne bi umuri khalqihi duk abin da al'amarin halittarsa duk Allah ya sani hakimun kuma gwani ne bima dabbarahu lahum ga abin da ya tsara musu kama kala Allah ta'ala ko kamar yadda Allah madaukaki ya ce yuridu Allah li yubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani ne wa yahdiyakum sunanan ladina min qablikum ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka wuce gabaninku wa ya tuba alaikum don kuma Allah ya karbi tubanku wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da ce wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim duk wanda ya dogara ga Allah to Allah mabuwayi ne kuma mai hikima suratul anfali aya ta 49 ko na'am وإذا بلغ الأطفال نعم بن قال فاما ina ne ina take na'am hakimu bima da wal ayatul istizani fil kadam wai ayar neman izini a wajen masu hidima kaman yaran gida boyi boyi wal mamalik da bayin gida wal auladi sigar da kuma ainihin wato 'ya'ya ƙanana wannan ayar ta yi batu a kansu na'am
وإذا بلغ الأربار منكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم
na'am كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم na'am Allah madaukaki ya ce wai za ba lagal adfalu minkum huluma idan yara ƙanana daga cikinku waɗanda suke ƙanana suka kai lokacin yin mafarki ma'ana suka balaga falyastazinu to in za su shiga gida ko yaushe ne su nemi izini fi jami'il awqati a dukkan lokuta kamar sta'zana alladhina min qablihim tamfar dai waɗanda suka wuce gabaninsu su ma sun nemi wannan izini din ay al-ahrarul kibar sune ya'ya waɗanda suke masu girma lamba na ɗaya ne akhraj al-bukhari ko shine ko imam al-bukhari ya fidda hadisi wannan ayon da muka bari na baya ne ko shikenan sun wuce imam al-bukhari ya fidda hadisi fi al-adab al-mufrad cikin adab al-mufrad hadisin raqam wai hadisi mai lamba na dubu goma da ɗari shida da talatin da dai an ada annahu qal daga ada'u yace sa'altu ibn abbasin na tambayi abdullahi dan abbas fa qultu nace asta'zinu ala ukhti yace zan nemi izini in zan shiga wajen yar uwata fa qala na'am yace kwarai kuwa fa'attu sai na maimaita masa tambayar cewa zan nemi izini in zan shiga kan yar uwata fa qultu ukhtani fi hijri yace yan uwa ne guda biyu nawa mata wadda suke karkashin renona shine hijiri wa ana amunuhuma ni nake kiyaye su ai atahammalu nafaqatahuma kaji shine amunuhuma ina daukan dawainiyar ci da su wa atihima bil ma'unati ina zuwa musu da dawainiyar su haka ne ko wa unfiqu alaihima ina ci da su astazinu alaihima zan nemi izini ƙara bayani yayi قال لا يوسف قرقوا أتحب أن تراهما أريانين أريانتين كلا سو إن كجي جدا إن أوان ناكا كغنسو tsirara ka san mun aka ce tsirara sai ka ce zigidir ko to idan mace ta bar abin da bai halatta ba mun karanta a baya nan kaɗan daga ainihin an ce ta rufe wuyanta ta rufe kirjinta ta rufe bata balle mu yanzu da ake wata 'yan riga fingil a samu wani abun tatar kwanko a ɗora a nan to ka gani ba don ka je ka ganta haka yaya Allah ya sauƙaƙe shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce so kake idan ka je ka gansu tsirara kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa wallahu hakimun alim wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ai anna ahkamahu ta'ala hukunce hukuncensa madaukaki wa ba'aha lakum bil ilmi ya sa muku hukunci ne da ilimi ba da jahilci ba wal hikma da kuma hikima allati taqtadi lakum maslaha wadda hukumar nan hikimar nan tana hukunta muku wata maslaha fi mujtama'ikumul islam a irin zamantakewar ku al-islami ai mansubun ila al-islami kenan wacce aka danganta ta ga musulunci sun mastasna minan nisa sannan sai Allah ya toge wasu daga cikin mata man yukaffifu lahunna fi amri tasatturin wanda aka yi musu dan sauki a wajen sanya suturarsu wajen lullubinsu faƙala ta'ala sai Allah maɗaukaki ya ce wal qawa'idu
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع
to عليم wa'annan daga cikin mata su ne wanda aka ɗan ba su wani sauƙi kankane a wajen sanya hijabi Allah ya ce wal qawaidu minan nisa'i zaunannu daga cikin mata ba wai zama wannan da kai ba da gindinka a'a sun zauna lokacin neman aure a gunsu ya wuce shi ne ce ka'adna anil haidi ba sa yin jinin al'ada na haila walwaladi ba sa haifuwa don me likibarihinna saboda girmansu na shekaru dubi lamba ta biyu ko ko ba shi ba ne قال القرطبي كو في تفسيره إمام القرطبي يا فلا تفسير سا مجلد نقوم شابي شافي أري أكو ترى القواعد الأجز قواعد سنة صوفي اللواتي كأن عن التصرف من السن وند سكذونا قبل تصرفي سبود shekaru وكأن عن الولد sun zauna ba sa aihuwa wal mahidi ba sa jinin haila haza qaulun akthar ulama wannan shine maganan mafi yawan malamai in aka ce qawaidu ana nufin mata da suka zauna ba sa wani tasarrufi kuma ba sa aihuwa ba sa jinin al'ada to su ne Allah ya ce babu laifi a gare su wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan wanda ba sa fatan aure a gaba falaisa alaihin na junahun wayannan babu laifi a kansu an yaba ana thiyabahunna su ajiye tufafinsu min aljilbabi na ainihin jilbab da suke lullubi da shi warrida da mayafinsu walƙala da abin rufawa a ka fauƙal khimar a saman khimar ɗin nasu ghaira mutabarrijatin bizina amma duk da tsufanta nan kar ta bayyana adon jikinta ay mudhiratin bi zina azkafiya boyayyen adanta ka qiladatin kaji kamar sarkar da kike ratayawa a wuya kaji tsohuwa ma bai halatta kaga sarkar ta ba yaya budurwa da ta sa ta tafi wajen cocktail party ta kuma bude kirjin ta sa gwal wai sai an gani kaga ai bala'i ne tsohuwa aka ce kar ta bude sarkar ta kowace irin sarka ce ko murjaninta ko ma wani abu shi ne mana ce kalkilada kamar ratayar wuya wasiwa da munduwa wanda ake sawa a hannu wal kalkal wato shi ne munduwa wancan awarwaro ne siwar din munduwa a kafa ake sawa kamar zobe larabawa sun fi amfani da shi wa an yastafifna su kansu tsofin Allah maɗaukaki ce su kama kansu bi an la ba'naha kar su sauke tufafinsu yadda za a ga adansu na ɓoye khairun lahunna shi fi alheri gare su fi dinihinna a cikin addininsu min wa ba'iha a kansu ajiye jilbabinsu idli kulli saƙiɗin laƙiɗin domin duk abin da ya faɗi wani zai tsinta an gane hausan likulli saƙiɗin laƙiɗi duk abin da ya faɗi to akwai mai tsintarsa in kana ganin kai tsohuwa ne to akwai wani ɗan tsoho tsoho ko shi zai yi tsintuwa ba wuce ko ce tsintuwa ba sata ba Allah ya kiyaye mu wasattu bari'atu ahsan a tare kafar fitina shine abu mai kyau wallahu sami'un li aqwalikum Allah yana jin dukkan maganganunku alimun bima fi qulubikum ya san abin da a cikin zukatanku fihi tahdidun shadidun cikin wannan akwai narko mai tsanani liman yuridu an yukhalifa amra Allah ga wanda yake so saba umarnin Allah walau fi khalwatin ko da a gefe ne shi kadai na'am an ja aya ta gaba ليس كذا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أزواجكم هكيكي أو بيوت أخواتكم أو بيوت أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم نعم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو شريككم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا مهم.
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة
na'am Allah madaukaki ya ce laisa alal a'ma harajun babu laifi akan makaho makaho marar ido shi ake magana ba makanta ta zuci ba dan wani yana da idansa kuru-kuru yana gani in mota za ta kaɗe zai rufa a guje amma baya ganin ƙur'ani da sunna a zuci ya zama makaho kenan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan makantar ta fi muni akan wannan ta idanu da ka rasa idan basira na zuciya na bin dokokin Allah gara ka rasa idan gani to makaho na zahiri ba shi da laifi laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wato gurgu mai dingishi shi ma babu laifi a kansa wala alal maridi harajun marar lafiya wannan kowace irin cuta bai da laifi aidiqin fi dalbi musa'ada babu laifi su nemi taimako wa'annan da makaho da gurgu da marar lafiya minar da'ali su nemi abin da za su ci wa ghairihi da waninsa mimma yahtajuna ilaihi abin da suke da bukata gare shi wala yastadi'una an yuhassiluhu ba za su iya samun sa ba bi kasbihim da tsuwurwurtar su da aikin su mimman asa an yusa'iduhum min abniya'il mujtama'i bil ma'ruf wai su nemi wannan taimakon daga wanda yake da ya kusa ya taimaka musu daga cikin mawadata a ainihin cikin al'umma neman taimakon kuma a yi shi bil ma'aruf kar a mai da wannan sana'a wala haraja ala anfusikum kai babu laifi a gare ku an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci a gidajenku ai buyuti auladikum wato gidajen 'ya'yanku li'anna alwalada min kasbi abihi domin ɗa ai aikin babansa ne dubi lamba ta ɗaya kama wara da fi hadisin sahihi lazi a karajahu ibn maja fi sunani kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce wanda ibn maja ya fidda shi cikin as-sunan nasa an jabir bin abdullahi anna rajulan kala ya rasulullah hadisin kenan daga jabir dan abdullahi yace wani mutum ya zo yace ya manzon Allah inna li malan wa walada yace ni ina da dukiya kuma ina da ɗa wa inna abi inna li wa inna abi yuridu an yajtaha mali yace gani da dukiya gani da ɗa kuma ni uban da yana so ya kwace kuɗi na ɗana ya rasa ba mu nufin sa ba kenan faƙala sai annabi ce anta wa maluka li'abika da kai da kudin naka kayan ubanka ne ka gane da kai da kudinka na babanka ne daga ko nawa kake da shi babanka zai iya karbewa ko kana so ko ba ka so ko ba mai hukunta shi madogara shi ne wannan hadisi ai ya ji tahu ai ya ta'asilu ka gani ko ya tumbuke gaba ɗaya zai karbe shine ya ji tahu aw buyuti abaikum ko gidajen iyayenku maza aw buyuti ummahatikum ko gidajen iyayenku mata aw buyuti ikhwanikum ko gidajen yan uwanku aw buyuti akhawatikum ko gidan yan uwanku mata aw buyuti a'mamikum ko ainihin gidajen babbaninku aw buyuti ammatikum ko gidan babaninku aw buyuti akhwalikum ko gidajen gwaggwanninku yar uwar uwa kenan aw buyuti khalatikum ko gidan gwaggwanku wancan kawo wannan gwaggo aw ma malaktum mafatihahu ko abin da kuka mallaki makullinsa ai ka zantumuhu li ghairikum wato kaman an baka store keeper kayan ba naka bane ai kayan taska ne ga wani kala shine wani kala bin abbas bai da alaka da shi wala yudda ko ko ba shi bane ne qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi yace yayi lamba ta biyu kuma ko yace unzur tafsir al-baghawi ka duba tafsirin imam al-baghawi mujalladi na shida shati shafi na 64 uliya bi zalika wakilin rajuli shine ma malakcin mafatiha kuma wai ana nufin wakilin mutum wa qayyumuhu fi bai'atihi wa mashiyatihi da wanda yake kula masa da gonarsa da ainihin dabbobinsa fala ba su alai an yakula min samaratihi babu laifi ya ci daga ɗan itacen gonar haka ne ko wa samarati bai'atihi ɗan itacen wannan shinge ko gonarsa wa yashrubu min labani mashiyatihi ya kuma taɓi nonon wannan dabbar da yake kula da ita ga mai gidansa ya sha wala ya hamilu amma kar ya ɗauka ya tafi kasuwa wala yadda firu kuma kar ya aje ya ce wannan daga baya zan sha son zuciya fa ya shiga aw sadiqikum ko abokinku wa huwa man sadaqakum fi mawaddatihi wanda ya gaskata muku kauna والصديق يدلق على الواحد والجمع in aka ce sadiq ana sakin kalmar ana nufin guda ɗaya ko jam'i ma'ana ya juzul akalu mun buyuti man zukira mala ya ce abin nufi dai ya halatta a ci abinci a wajen gidajen wa'annan da aka ambata min ha'ulayil asnafil ahada ashara mutum ne ko dangi ne guda goma sha ɗaya wa illam yahduru ko da su ba sa nan idza lam yu'lam bi adam ribahu in ba a san rashin yaddar su ba wa khussu bi dhikri an kebe su da ambato li anna al'adata jariyatun domin al'ada dai ta gudana bi tabassudi ta ainihin wato shimfiɗi na fuska bainahum bi khilafi ghairihim sabanin wani su fala budda min sarihin riba in wani ne babu makawa sai sun bayyana yardarsu laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an takulu jami'an ku taru ku ci abinci an gane ciyayya wannan ya fito da abinci wannan ya fito a taru a ci ko mutum ɗaya ya abinci mai yawa jama'a su taru su ci babu laifi ai mustami'in au ashtata ko ku ci ɗaiɗaiku ai mutafarriqina jam'u shattin وهذا تخفيف لمن تهرج أن يأكل وحده wannan wato sauƙi ne ga wadda baya so ya ci abinci shi kadai akwai wadda suke haka wai ga lam yajid man yu'atilu bi tarkil akali in bai samu wadda zai ainihin ci abinci da shi ba wannan wani sai ya ƙi cin abinci fa idza dakhaltum buyutan Allah ce idan kuka shiga gida lakum gidan naku ne au li ghairikum ko launinku au masjidan ko kuka shiga masallaci fasallimu ala anfusikum ku wa kanunku sallama in kana farigan in ba kowa ai qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ga irin sallama gunda ba kowa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu da kuma bayan Allah na gargari lamba ɗaya ne a karajahu abdulrazak fi al-musannaf قول ابن عباس في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا قال هو المسجد يتي مسلاتي ne يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي أدب المفرد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر قال إذا دخل البيت غير المسكون idan mutum ya shiga gidan da ba masu zama a ciki falyakul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kamar wancan ko wa fi sharhi sunna lil bagwi ya zo a cikin sharhu sunna na imam al bagwi mujalladi na sha biyu shafi ɗari biyu da tamanin da hudu ruwa an mujahidin wa qatadata annahu ma qala arwato daga manyan tabi'ai mujahid da qatada duk almajiran ibnu abbas ne yace su biyun sun ce idza dakhalta baitan laysa fihi ahadun in ka shiga gidan da ba kowa fa qul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kun ga hujja ta karfafa juna ko fa innal mala'ikata taruddu in kai wannan sallamar mala'iku sa mayar maka wa ruya an qatada ta faqala baitika idza dakhaltahu fa qul assalamu alaikum gidanka ko in za ka shiga ka ce assalamu alaikum an gane fa innal na'am fa innal mala'ikata taruddu alaikum ko wa in kana biha ahlun fa sallimu alaihim in akwai iyalai to sai ku musu sallama wa hadha salamu huwa ma yaduru bainan nasi fi kulli majlisin wannan sallama ita ce abin da take jujjuyawa take kewayawa tsakanin mutane a kowane gurin zama ijtama'a fihin nasu wadda mutane suka haɗu ciki yusallimu ba'dhum ala ba'd sashin suna wa sashi sallama tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa ce daga wajen Allah mai yawan albarka kuma mai daɗi yusabu alaiha za a ba da lada duk wanda ya ce assalamu alaikum sai a ba shi lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah a ba shi lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu har zuwa yadda ka amsa ko kai sallamarka na'am sai ce mi kazalika ai kama buyyina lakum ma taqaddama dhikruhu min al-ahkam kamar yadda aka bayyana muku abinda ambatonsa ya gabata na daga hukunce-hukunce wa rukhasu fiha da saukin da aka ambata muku a ciki yubayyinu Allahu lakumul ayat Allah yake ta bayyana muku ayoyi ay yufassilu lakum ma'alima dinikum yana bam yana bayani yana bayyana muku ilimomin addininku la'allakum ta'qilun saboda ku fahimta likai tafhamu dalika ka gani ko dan ku fahimci wannan din to ina ga akan wannan za mu takaita in Allah madaukaki ya kai mu washe gari gobe kenan za mu ɗora daidai kan aya ta 62 kenan ko wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa da'ima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين